ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قد من الله تعالى على البشرية بمنة عظيمة وهي إرساله عز وجل إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى لئلا يكون لهم حجة بعد الرسل فهم الذين يقودون مركب البشرية للإيمان والحق وحولهم عليهم صلوات الله وسلامه رجال ينشرون دعوتهم من بعدهم ويأتي في طليعة أولئك الرجال الرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين علما وعملا وتصديقا وجهادا في سبيل الله والدعوة إلى دينه وسبقا إلى كل خصلة جميلة فبلغوا الغاية في العلم والفضل منزلة لم يبلغها أحد قبلهم ولا بعدهم اصطفاهم الله لتلقي التنزيل وصحبة النبي الكريم والعمل بالدين القويم فكانوا في جميع حياتهم على الصراط المستقيم رضي الله عنهم فأثنى الله عليهم بحسن الإيمان وسلامة المنهج وصلاح العمل وكمال الخلق وأخبر برضاه عنهم سبحانه وتعالى ووعدهم بجنات النعيم كما قال جل شأنه في محكم تنزيله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال جل شأنه لك رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا قد بين العلماء أن في هذه الآية الأخيرة ظاهر الدلالة على تزكية الله لهم لأن من رضي تعالى أنه لا يمكن موته على الكفر لأن العبرة الوفاة على الإيمان وقد قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فلا تقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام ويؤكد هذا هذا المعنى ما رواه مسلم عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت يعني حفصة يا رسول الله فقالت حفصة بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم وإن منكم إلا واردها أي قال الله تعالى في محكم تنزيله وإن من أحد إلا وارد النار كما فهمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فاتقوا الله عباد الله وقدروا الصحابة قدرهم فهم الذين سحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في الحضر والسفر في المسجد وفي المعركة هم الذين عاشوا معه في السرواء والضرواء هم الذين عاشوا معه في نصرة الدين وزوجوه وتزوجوا منه فهم أول من سمعوا القرآن ونقلوه وأول من صلى وصام وجاهد وأنفق في سبيل الله حتى قال الله فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى استدل ابن حزم رحمه الله تعالى من هذه الآية بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لأن الله تعالى وعد كلا الفريقين بالحسنى وهي الجنة فاتقوا الله أيها المسلمون اعلموا أنه قد أفتى العلماء قديما وحديثا على كفر من يبغضون الصحابة رضوان الله عليهم واحتكرهم كما قال الذهبي رحمه الله إنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم في حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله تعالى ورسوله وتعليم فرائضه وسننه ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإدمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبتهم انتهى كلامه رحمه الله عباد الله وما كان الله ليختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويخصهم بهذا الفضل العظيم إلا لعلمه تعالى إلا لعلمه سبحانه وتعالى أنهم أهل له لذلك يجب على كل مسلم أن يعتقد فضلهم ويعرف سابقيتهم ومحاسنهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كان ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا في قلوبنا غل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني بإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى وجود الأبدية وأصلي وأسلم على قاعدي وحبيبي وقرة عين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين بايهك يا مسلمين Allah subhanahu wata'ala ya yi ni'imomi da yawa ga 'yan adam babban ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya musu shine aiko musu manzanni ya aiko musu annabawa masu albushir masu gargadi a gare su don su fishe su daga cikin dufai su kai su ga hasken imani da izinin Allah don kada ya zamanto wani yana da abun fada a ranar alkiyama annabawan Allah da manzanni su ne waɗanda suke jagorancin magudanar ɗan adam baki ɗaya zuwa ga yin imani da kuma zuwa ga gaskiya kuma kewaye da su Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗansu mazaje na tare da su wanda su ne ke ɗaukan ilimi a wajensu kuma su watsa wannan ilimin bayan manzannin ba su nan kuma a cikin mafifitan irin waɗannan da ke kewaye da annabawa babu mazajen da ke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ne mafificin manzanni baki ɗaya kenan sahabbansa su ne suka fi daraja su ne mafi alherin mutane da Allah ta'ala ya halitta bayan annabawa bayan manzanni babu wanda ya kai su ba wanda ya kai su ilimi ba wanda ya kai su yin aiki domin Allah ba wanda ya kai su gaskanta abin da manzanni suka zo da shi ba wanda ya kai su gwagwarmaya yin jihadi nan ɗaukaka addinin Allah ba wanda ya kai su yin wa'azi da kira zuwa ga tafarkin tsira ba wanda ya rigaye su zuwa ga musulunci duk wani aiki na alheri su ne farkon waɗanda suka rigayi kowa don haka sun kai wani matsayi a ilimi sun kai wani matsayi a falala da daraja wanda babu wani a cikin mutane wanda ya sami irin wannan matsayin nasu Allah maɗaukaci ya zaɓe su su ne za su karɓo ƙur'ani mubasharatan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo masa tawasitan jibril daga Allah Allah ya zaɓe su domin su sahibci manzon tsira mafi darajar manzanni kuma Allah ta'ala ya zaɓe su su yi aiki don miƙar da wannan addini sai suka kasance a cikin dukkan rayuwarsu Allah ya ɗora su akan tafarki wanda yake miƙaƙƙe kuma Allah subhanahu wata'ala yayyabo a kansu cewa imaninsu mai nagarta ne kuma Allah ya yabo cewa tafarkin da suka kama suke bi lalle kubutacce ne kuma aikinsu mai kyawu ne ɗabi'unsu sun gama cika sannan Allah ta'ala ya ba da labarin cewa ya yarda da su saboda su ma sun yarda da Allah har ya musu alƙawaran suna da aljanna ta nema cikin waɗannan ayoyi masu tarin yawa cikin alƙur'ani Allah matsokaci ya ce لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أما منزو da waɗanda sun kai imani da shi sahabbai kenan sun yi jihadi da dukiyoyinsu sun yi jihadi da kawunansu wasu a can suka faɗi suka yi shahada Allah ya ce ula'ika lahumul khairat waɗannan suna da alherai a wajen Allah wa ulaika humul muflihun sune kuma waɗanda suke masu rabo a'adda Allahu lahum jannatin Allah ya musu tattalin aljanna manzan da waɗanda ke tare da shin nan tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin su khalidin fiha za su dawwama a cikin zalikal fawzul azim wannan shine babbar rabo mai girma wata aya Allah ya ƙara yabo akan sahabbai yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar waɗanda suka riga kowa ga imani na farko-farko daga cikin waɗanda suka yi ƙaura da waɗanda suka tarye su a madina wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda ma suka biyo bayan su da kyautatawa ba sa cikin na farko-farkon radiyallahu anhum to Allah duka ya yarda da su wa radu anhu su ma san yarda da Allah wa a'adda lahum jannatin kuma Allah ya musu tattalin aljanna tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada wanda koramu ke gudana karkashin ta suna madawwama a ciki har abada zalika al-fawz al-azim wannan shine babbar rabo mai girba wata aya Allah ta'ala ya faɗa dangane da sahabbai da yardar da yayi da su da alƙawarin aljanna da ya musu لقد رضي الله عن المؤمنين الله حقيقة يا يردا مؤمنان نان إذ يبايعونك تحت الشجرة يا يند سك مك مبايعة كرقشن بشيا بيعة رضوان وند صحابي سنزو سما دمتون دبو إيد الوهدو الله يتي يا يردا دسو فعلم ما في قلوبهم دومن الله يسن أبن دكي cikin zuciyarsu shi yasa ya yarda da su fa'anzala sakinata alaihim bayan da sun razana kamar za a yaƙi sai Allah ya saukar da nutsuwa a gare su a sabahun fathan kariba ya sakan ya musu da fatihi buɗi wanda yake na kusa waɗanda suke wa manzon Allah mubaya'a lokacin da za a tafi za a tafi za a tafi hudaybiya malamai sun bayyana a cikin wannan ita aya ta ƙarshen nan lalle akwai dalili wanda yake bayyananne wanda Allah subhanahu wataala ya tsarkake zukatan sahabbai ya nuna zukatan su masu tsarki ne domin duk wanda Allah ta'ala ya yarda shi ba zai taba yiwa kuma ya mutu akan kafirci ba yana raye Allah ya ce na yarda da kai to zai wahala ba zai taba yiwa ba mustahili ne mutu akan kafirci domin abinda ubangiji shi yake la'akari da shi karshe mutuwa akan musulunci wanda ya mutu akan musulunci shine yardadde a wajen Allah subhanahu wataala domin Allah madaukaki a wannan aya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san me yake cikin zuciyarsu lokacin da ya yarda da su ya san imani ne tabbatacce wanda ba zai raurawa ba don haka Allah ba zai yarda da mutane ba face sai wanda Allah ta'ala ya san cewa zai mutu ne akan musulunci don haka annabi ya yarda da sahabbai Allah ya yarda da sahabbai kuma ya ba da shaidan sahabbai akan tafarkin Allah suka koma zuwa gare shi kuma ya musu alƙawarin aljanna alƙawarin sa baya tashi abin da ke karfafa wannan fasara har ilau akwai hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito daga ummu mubashshir al-ansariya Allah ya yarda da ita ita ce tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a gidan Hafsa ummul mu'minin matarsa annabi ce la yadkhulun nar insha Allah min ashabi shajarati ahad alladhina bay'u tahtaha annabi yace ba wanda zai shiga wuta a cikin waɗanda ashabu shajara mutanen bishiyan nan annabi yace insha Allah ba wanda zai shiga wuta a cikin su waɗanda suka masa mubaya'a a ƙarƙashin ta har da Usman ibn Affan da yake Makka domin sai da aka gama an yi ne akan Usman an yi mubayi'an ne annabi ya yi mubayi'an yaƙi a kan Usman kuma sai da aka gama sai ya ce Allahumma haza li Usmana ya ɗaga hannunsa ya idan kowane sabi sai da kama hannun annabi ya mawasa mubayi'a dead or alive sai an karɓo fansar Usman inda har an kashe shi da gaske to Usman ɗin baya nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah wannan mubayi'ar Usman ne to don haka wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai shiga wuta a cikin su ummul mu'minin hafsa a lokacin ita sai ta awwala wata aya wato da Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wanda daga cikin ku sai ya shiga ta wuta to sai ta fassara cewa ai su din ma za su shiga ta cikin ta bata fahimci abin sosai ba don haka sai haka ce fantaharaha ummu mubashirin ansariya tace sai manzon Allah sai ya daka mata tsawa annabi ya daka mata tsawa ne dan ya mata wa'azi dan ya jawo da ita kacce yi inkari ga abin da annabi ya faɗa kacce muraji'a ga abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma to ya nuna mata ba haka abin yake ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai Allah matsaukaki ya faɗa a gaban wannan aya din yace summa nunajjil ladina taqaw ba wani sai ya shuɗe ta kanta shuɗewa ne wani bai san ya wuce ta kan wutar ba Allah ka samu muna ciki sira'i ne ake magana kowa sai ya bi ta kan sira'i dan ta kan wuta yake shine abin da ake nufi shiga ta cikin nata sai an gindaya ta kanta ba wai shiganta za a yi ba gindayawa ne za wani ma bai san ya gindaya ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace mata don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mu ba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kimar da ta dace da su domin mu sani fa su ne wanda suka zauna da annabi zaɓaɓɓen Allah Allah ya zaɓa wa zaɓaɓɓensa zaɓaɓɓu matansa ma ya zaɓa masa zaɓaɓɓu الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ونين أطيب الطيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ما تنسوس كفو قوة أركيتو هكا صحبانسا Allah ya zaba masa sahabbansa sune waɗanda suka zauna tare da shi sune ke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a zaman gida in ana halin tafiya suna tare da shi cikin masallaci wajen yaki ne sune wanda suka rayu tare da shi cikin wahala da cikin yalwa sune waɗanda suke tare da manzon Allah wajen taimaka ma addinin Allah su ne waɗanda in an ambaci alƙur'ani ga manzon Allah daga mala'ika Jibril mubashara wanda yake fara jin ƙur'ani bayan Jibril ya tafi sahabban annabi su suke so majin yake karanta musu ƙur'anin su ji su riƙe ya gaya musu ma'anar fi aiki da shi kuma ya ce ku rubuta su rubuta shi su ne farkon waɗanda da aka wajabta sallah suka yi sallah tare da annabi su ne waɗanda da aka wajabta azumi suka yi azumi tare da annabi duk wani aiki da aka faɗa su ne farkon wanda suka riga kowa su ne waɗanda suka yi jihadi suka ci da dukiyarsu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin wahala na isar da sako suka taimaka har Allah ta'ala dangane da ciyarwa da jihadin da suka yi ya musu albishir Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal waɗanda suka rigaya na farko farko kafin ai fatuhu makka lokacin gogormaya lokacin wahala suka ciyar da dukiyarsu suka yi jihadi ba za su taɓa zamantowa darajarsu ɗaya a lada da waɗanda suka musulunta a bayan an yi fatahu makka ba ko da a cikin sahabban abdarajat ne akwai wanda suka fi wasu to amma sai Allah ta'ala ya ce ulaika azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wanda suka yi na farko farko su suka fi girman daraja akan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu bayan an yi fatahu makka suka yi yaƙi dan lokacin musulunci ya ɗaukaka amma sai Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna amma ko na bangare na farko farkon da waɗanda suka musulunta daga baya bayan an yi fito makka kowa Allah ya masa alƙawarin alhusna shine aljanna shi yasa ibn hazm al-andalusi rahimahullahu ya kafa dalili da wannan aya cewa sahabban annabi duk yan aljanna ne me ya saka yace ai Allah yayi alƙawari yace yayi ma kowane bangare waɗanda suka musulunta da farko farko da wanda suka musulunta bai Allah ya ce dukkan su yan aljanna ne ya musu alƙawarin alhusna wa hiya aljanna dan haka kowa dan aljanna ne a cikin su darajar su ce ta bambanta don haka ƴan uwa musulmi malamai a da can da ma waɗanda suka baya zuwa bayan su duka sun bada fatawa cewa duk wanda ya gaba da sahabban manzon Allah ya kaskantar da sahabban manzon Allah sun yi fatawa cewa kafiri ne imamu zahabi rahimahullahu yake ambatawa cewa ba fa wanda ya san falalar sahabban manzon Allah da darajarsu to sai wanda ya lura da yadda yanayinsu yake ya san labarinsu lokacin da annabi yake raye yaya suka zauna da annabi me suka aiwatar wani gwagwarmaya suka yi me Allah ya faɗa game da su da bayan rasuwan manzon Allah irin gwagwarmayar da suka yi suka watsa addini da garkuwar da suka zamanto ga wannan addinin na musulunci to sai wanda ya san wannan ya san darajarsu yadda su ne suka riga kowa yin imani suka riga kowa yin jihadi suka yaƙi kafirai su ne waɗanda suka watsa addini a kowane saƙo su ne waɗanda alamomin addini ya soma bayyana a duniya aka san musulunci a matsayin addini su suka soma ɗaukaka kalmar Allah da ta manzansa su suka soma koyar da suka koya suka koyar da farilla da sunnoni zahabi yake cewa inda ba dan sahabbai ba da babu abin da zai isa zuwa gare mu na addinin Allah tushensa ko ko reshensa tushensa da ba mu san Qur'ani ba reshensa da ba mu san sunna ba balle abin da fuqaha ul amsar suka daga istikhraji na hukunce hukunce tun da ba mu san ba inda ba nan sahabbai ba yace da ba mu san farilla ba da ba mu san sunna ba dan haka duk wanda ya suka ga sahabban manzon Allah ko ya zage su zahabi ya ce ya fita daga cikin addini ya salube daga tafarkin musulmi kwata-kwata domin suka da zai ga sahabbai ba zai taba kasancewa daga gare shi ba sai lokacin da ya kudurta cewa su kaskantattu ne sai lokacin da a cikin zuciyarsa yake kullatansu sai lokacin da ya zamanto ya musa yabon da Allah ya faɗa a kansu na su tsarkakakku su ‘yan aljanna su ya yarda da su sai lokacin da mutum ya haka tukunni shine zai zage su da haka ashe duk wanda ya aikata haka ya zamanto ya fita a musulunci wannan shine abin da Imam Zahabi rahimahullahu ya ambata dan uwa musulmi lalle mu sani Allah subhanahu wataala ba zai zabi manzon Allah sallallahu wato ba zai zabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zamanto suna tare da annabi su ne za su yi rayuwa da shi ba kuma har Allah madaukaki ya kebe su da irin wannan falala ne girma face sai Allah cikin iliminsa ya san cewa su sun cancanci wannan yabon daga Allah subhanahu wata'ala kuma sai Allah subhanahu wata'ala sai bayan da Allah ya san cewa su sun cancanci haka don haka ashe wajibi ne ga kowane musulmi ya kudirta a zuciyarsa cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan annabawa bayan manzanni babu wanda kai su daraja sai ya ba su wannan kima sai ya ba su wannan fifiko sai ya ba su wannan girmamawa kuma dole ne ya zamanto ya fahimci su suka riga kowa duk wani aikin alheri ya fahimci cewa kyawawan ayyuka a kai suka rayu ba wai ma'asumai ne ba sa kuskure ba sun yi kuskure a rayuwarsu amma kuskuren su ba irin namu bane ba sa ganganci daga sun gane kuskure suke dawowa zuwa ga abin da yake daidai kuma su daidaita masu yawan nadama ne masu yawan kuka ne saboda tuna makomarsu duniya bata shagaltar da su ba Abdullahi ibn Mas'udin Allah ya kara masa yarda cikin sahabban annabi gangaran dan da annabi yace karanta mun Qur'ani ya karanta masa har sai da annabi zubda hawaye yake ga wa almajiransa dan ya samu tsawon rayuwa a baya yake ga wa almajiransa a kasan Iraki waɗanda suke tabi'ai suna samun ilimi a wajensa waɗanda ya ga ana gwagwarmaya wajen bautar Allah sai ya ce kun fi sahabban annabi yawan yin ibada sai faɗa musu haka kun fi sahabban annabi yawan yin ibada amma sahabban annabi sun fi ku daraja sai suka ce to ya haka ya ya aba abdullahi ya haka sai yace saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi ku gudun duniya sun fi ku tsayuwa akan abin da suka sani sun fi ku gudun duniya sun fi ku tsayuwa akan abin da suka sani don haka Allah ya ba su tsananin gudun duniya a haka suka rayu wallahi duniya bata shagaltar da su ba kullun lahiran sun dauki duniya kawai madarajatun ne ila al-akhirah wani gadacin da zaka taka ka tafi zuwa ga lahira shi saka su duniya bata shagaltar da su ba waɗannan mutane ba za su zamanto ɗaya da waɗanda suka zo a bayan su ba Allah ubangiji ka ƙara wa sahabban manzon Allah daraja Allah ubangiji ka sanya mu mai koyi da abin da suka yi a rayuwa Allah ka ba mu ikon girmama su Allah ka kare mana harshenmu daga yin katsalandan cikin abin da bai dace ba akan al'amuransu kuma ila salatikum yarhamukumullah